bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine darasi na shida insha Allah cikin darussan mu daga littafin alhawa wa athruhu fil khilaf har yanzu dai muna safiyar asabar 26 ko ga watan zulqa'ada shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan mayu 2025 malam ya ci gaba da cewa a wa fil hadith al-akhar a dayan hadisin wanda ke cikin sunan talimamu at-tirmidhi da ibnu majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man talaba da ilma li yubahi bihi al-ulamaa aw li yumari bihi as-sufahaa aw li yusrifa bihi wujuhan nasi ilayhi falahu minan min amalihi an-nar wanda ya nemi ilimi dan ya dinga wato ya dinga tunƙaho ga malamai ko ya dinga jayayya da wawaye ko don ya karkato da fusakun mutane zuwa gare shi to za a sa shi a wuta da gwargwadon wannan munin aikin nashi malam ya ce fa mubahatul ulama me yake nufi da mubahatul yubahiya an yuzhira lahum annahu ya'rifu ma ya'rifuna wato dan yana malamai cewa to mu fa yanzu ba jahilai bane zaka ji hatin kawo mutane suke wannan kalmar cewa ka san dai ni ba jahili bane wani bai isa ya ce min jahili ba to wannan aiki ne na yan wuta jama'a mutum ya zama so yake malamai su ji abin da ke cikin bakinsa su gane shi ma he has arrived shi ma yanzu ya shiga cikin exclusive club ɗinsu na malamai auli mariya bi sufa ko dan ya ninga jayayya da wawaye wayu diriku ma la yadrikuna kuma su gane ma shi har ya riski abin da basu riska ba min al ma'ani wal istinbatat ya gano abin da basu gano ba wa annahu yastati'u an yarudda alaihim kuma ya san cewa san cewa shi fa ya kai matakin da zai musu raddi kar su ganshi matashi ko yaro ko sa'o'in iyayen shi to su ba a hankali fa bayan da haka matasa suke malamai wannan kashe din ba wa yubayyana annahum yukhti'una zai iya gano kurakuran su wa amma maratu sufaha jayayya kuma da wawaye fa fa huwa mujadalatuhum wa mujaratuhum fi safi ya shiga cikin tawagar jahilai da wawaye suna fada masa yana mayan musu yana musu irin language din jahilai in sun zage shi ya rama in sun ci mutuncin shi ya ci mutuncin su in sun mushi sharri shi ma ya musu in sun jefe shi da munan lakabi shi ma ya jefe su har a dinga har sauran mutane sun ga ci habawa ne ya kake biye wa jahilai ce ku rabu da ni ku kyale ni da su mu ne za sai ma ko a sharma ya ce za mu ci kaza kazan su to wannan ya zama yayi daidai da jahilai a irin ɗabi'arsu ta jahilai kuma da sunan ilimi wa amma sarfu wujuhin nasi ilaihi fal muradu bihi talawa talabu sana'ihim ya zama yana neman yaban mutane wa madhihim da ziga wasu wa ta'rifuhum bi annahu alim kuma dan su dinga wato bashin matsayin cewa ai malami ne ai ya kai matakin kaza ai shine ma magajin ilimin wani ai shine ma ko a ɗauko wani babban lakabi a same a ce shine ibnu taymiyan wannan zamanin shine zahabin wannan zamanin shine ibnu al-qayyim din wannan zamanin wani ma sai an tsallaka ga an ce maliku ne kaga tafiya ta yi nisa ko ga ana ce mishi wani haka haka haka zaka ji an ce naga wani a wani gari ran naji an sa mishi wani babban suna nace kai ka san su ka san malamin nan kuwa anya kana ganin baka wannan sunan ba zai danne ka ba sai sunan shi ibnu mulaqqin ce kai ka san waye ibn muraqin kaza mutane a ce wani sunan shi ibn hajar wani ba wai fa yana yi ne wai dan kamar irin an sa sunan dan ayi albarka ba a yana ganin shi ma yanzu irin wancan matsayi ne shi da haka ne irin galibin waɗannan da kaji an ce kowane gari da albaninsu har digar ne sai ce waye albanin ku a garin nan sai a nuna mun shi wasu ma ya fi guda ɗaya sai ga wani ɗan ma gyazo ne wai shi ma albani ne sai albanin gari kaza albanin kauye kaza kauye da birni ko ina da albanin su sun fi guda 100 yanzu aka sanna a cikin su babu wanda wato yadhinu janaha ba'udatin wanda ya kai nauyin fubukin sauro a sikeli wallahi sai an yi daga sai za a samu amma zaka ji an ce sunan shi albani shi ma to duk irin su ne waɗannan albaniyoyi din ga sanan kala kala da ibnu taymiyoyi da ibnu qayyimomi ga sanan sunaye masu nauyi kuka an ce mutum sunan shi Uthaymin ko sunan shi Bin Baz duk waɗannan sunayen in dai an sa su da niyyar kana ganin wai kai ma nauyinka ya kai to matsala ne amma da niyyar neman albarka ko sa ran ina ma ka bi sawun su to wannan babu laifi babu laifi amma abin da ya bayyana galibi dan wancan ra'ayi ne mutane suke to irin waɗannan abubuwan suna nan shine yana so a san yayi arriving fa huwa bi ilmihi hadha yataqarrabu ila an-nari irin wannan ilimin ba inda zai kai ka illa kusa da wuta wa fil hadith al-akhar man talaba ilman mimma yutaga bihi wajhullah ta'ala mutai neman ilimin da neman lahira ake da ilimin la yatlubuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya amma shi kuma duniya kawai yake nema annabi yace lam yarih ra'ihatal janna ba zai ji ƙanshin aljanna ba la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi ne sai yana cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah annabi ya ce inna rihaha la yujadu min masirati 500 sana yayin da ana jin ƙanshin aljanna tafiya shekara 500 Allah ka tsare mu wa qala Abu Usman an-Naisaburi yace a cikin kitabu al-Ijtisam bis sunna kenan na Shatibi yace man amara sunnata ala nafsihi man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikma wanda ya sanya suna ta zama ita ce jagorarsa a kan kansa to zai zama za ka ga maganarsa da aikinsa akwai hikima wa man ammaral hawa ala nafsi wanda kuma ya sanya son zuciya shine jagorarsa ƙaunan wa fi'ilan a maganarsa da aikinsa na takabil bid'a zaka zance shi duka nasar rai ne da bid'a ya anna Allah ta'ala ya kulu wa in tuti'uhu tahtad in kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya mafhum mukhalafa wa in lam tuti'uhu tadullu kenan fattiba'ul hawa nau'un min ash-shirki kama qala ba'du salaf bin san zuciya nau'i ne na shirka kamar yadda wasu magabata suke fada cewa sharru ilahin ubida fil ardil hawa mafi sharrin wato abin bauta na shirka a duniya shine san zuciya fa huwa yudullil insana anil haqq wa in kana ya'rifu zalika yana batar da mutum ko da mutum ya san gaskiya yana kallanta tana kallon shi amma zai bata bata fa idza sara al hawa huwa al qa'idu wad dafi'u in san rai ya zama shine kwamandanka shi ke tura ka tsara asba'uhu shi'an ashabuhu masoya zuciyar za su zama ƙungiyoyi ya ta'assabu kullu wahidin li ra'ayi kowa na kabilanci akan ra'ayinsa wa yu'adi man khalafahu kuma yayi gaba da wanda ya saba mishi walau kana al-haqqu ma'ahu wadihan koda ko gaskiya ta bayyana akan abu agun abokin gaban nasa li'anna al-haqqa laysa matluba dan ba gaskiya yake nema ba wa bidhalika ya zullu wa tazhabu rihuhum da haka mutane suke zama sun kaskanta kuma karfin su ya tafi yabbasu wa yafshulu amama kulli amalin aradu kuma su kasa duk wani aikin da zasu ya kamata su kamar yadda musulmai suke yanzu li'annahum saru mutafarriqina domin sun rarraba ta tahakkamu fihim al-ahwa'u so yasa yanzu kata sun zama suke suke da ta cewa akan mutane ولذلك تجد هؤلاء كلما علم أحدهم أن من يخالفه قد تكلم في مسألة أو موضوع تجده يبادر إلى الرد عليه بدون تأمل في قوله كذا قمتن دزارا ياسا ملابارا wancan abokin hamayyar nasa yayi magana akan wata mas'ala ko wani maudu'i zai yi gaggawa ya mai mashi da martani ba tare da natsuwa da tunani ba watalammusul watalammusul wajhi sawab baya so ya san me gaskiya kawai wani yayi magana to barkai a mai raddi mutum yayi magana da safan nan kafin la'asar kawai za a mai raddi ana gama ganin nan ma za a saka cewa a jirarar mu karfe kaza a ba da awa biyu awa biyu nan kawai don aje a ainihin goge riga ne a ɗaukul zafin da za a yi raddin da su la haula la quwwata illa billah bal yu'mi an hadha al-qasd wa ya'ma yana makantuwa daga wannan hadha al-maqsad daga manufar sanin gaskiya wa yabdulu judahu fi tadlil mukhalifi zai iya yin sa kawai ya nuna cewa wancan batacce ne wa tanfidi ra'ayihi bi kulli ma yastati da kuma wargaza ra'ayin shi wancan din da duk abin da zai iya walau bi ra'ayin tafihin koda da ra'ayi ne wanda yake lalatacce wa ta'assufin baghidin da kuma kullakulle wanda yake abin haushi ban haushi ma annal ladhi yujibuhu al-islamu yayin da musulunci abin da ya sa mana dole huwa muhadathatul mukhalif shine mu tattauna da abokin sabani walittila'u ala dalailihi sannan mu kalli hujjojinsa wa wazniha sannan mu auna su bi mizanil kitabi was sunna da ma'aunin alqur'ani da sunna thumma yakunu zalika huwa almanhiyu linniza sai zama wannan kuma shine abin da zai hana mu sabani da jayayya kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima abinda yake so kenan mu mika komai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma miƙa masa wuya ba tare da jayayya ba fanafal imana amma lam yahkum yuhakkim alkitaba was sunnata fima yakhtalifu fihi huwa wa ghayru sai aka kore imani daga duk wanda bai sanya alqur'ani da sunna shine mai hukunci tsakankaninsa da abokin jayayyarsa ba thumma yusallimu li hukmihima kuma bayan sun yi hukuncin su Qur'ani da sunna ya sallama musu wa yanqadu lahu ya jawo zuwa gare su biduni tabarrumin aw daiqin ba tare da wato ya ji kunci a zuciyarsa ba bal la budda min ar-ridha bihi wa taslimu lahu mutlaqan wa illa la yakun mu'minan wajibi ne ka mika wa qur'ani da sunna wuyanka gabaki daya in ba haka ba imaninka babu qala allah ta'ala fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila allah war rasul dan ku yi sabani akan wani abu kuma shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai ku yi imani da Allah ranar alkiyama fal wajibu فأوجب فأوجب رد كل ما حصل فيه نزاع إلى الله والرسول لأن قوله في شيء akace a koma da komai zuwa ga Allah da manzansa saboda ya ce tanaza'atun fi shay'in nakira ce wata ke ta'ummu nakiratun ta'ummu kullama ahadatha niza'an wa in qalla duk abin da ya ja rigima ko mun karantarsa wa bayyana annar radda ilaihi ma huwa al-muqtada huwa muqtada al-iman kuma mayan musu shine hukunci ne yake nuna imani amman fa'ala zalika fa idan lam yarudda niza ila Allah war rasul in ba a mayar wa Allah da manzo ba fa mafhumu zalika intifa'ul imani amman fa'ala zalika mafhumin sa shine wanda bai haka ba bai da imani wa zal mafhumu qad saraha bihi mantuqan fil ayati sabiqa shine abinda ayat ta ambata waccan ta baya ta cikin suratul nisa'i fala wa rabbika la yu'minuna waradu ila Allah huwa radu ila kitabihi shine mayarwa zuwa ga littafin Allah wa radu ila rasul huwa radu ila sunnati shine mayarwa zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika bi ijma'il ulama dukkanin malamai abinda suka hadi kenan yan kalakata ba su cikin lissafi malamai bane wa qala ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim Allah yace masu saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hirdin su kada su hadu da fitina ko azaba mai dadadi ay falyahdhar man lam yattabi ar-rasul fi aqwalihi wa a'malihi zahiran wa batinan an yatba Allahu ala qalbihi wa yuzayyana lahu su'a su'a amalihi fayarahu hasanan fayazdada sharran ala sharrin aw yusibahu Allah aw yusibahu Allah bi iqabin ajilin mu'limin la yatakhallasu minhu ma amma a'adda lahu fil akhirati min an-nikali wal ihana yace wanda yake wato jayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bin shi a cikin maganganu da ayyuka zahiri da batini to ya kiyayi kada Allah ya bame zuciyarsa ya kiyayi kada Allah ya suranta masa mummunan aikin sa matsayin kyakkyawa in ya ga aikin a matsayin kyakkyawa sai ya ƙara bata ya ƙara sharri sai Allah ya saman mai da wani wata ukuba ta gaggawa a nan duniya wacce ba zai taba tsira daga barinta ba sannan alahira kuma ya gamu da wato nakalal akhirati قال ابن كثير cikin tafsiri ibn kasir yace ai falyahdhar yaji tsoro waliyakhsha yaji tsoron shi wane man khalafa shari'atar rasuli wanda ke saba shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan an tusibahum fitnatun ai fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin wata cuta ta same su a cikin zakatansu na kafirci ko munafinci ko bid'a aw yusibahum azabun alimun ko ta azaba mai raɗaɗi ta same su aifid duniya a nan duniya bi katrin au haddid au habasin au nahu zalika au nahu zalika kuma kamanci wannan a kashe su ko a musu haddi ko a kama su to a nan bari mai wata yadda jiya kankanuwa lafazin azaba alkur'ani jama'a bai nufin lahira kawai kamar yadda yake anan au yusibahum azabun alimun kaga ya fasara yace aifid duniya ta daga cikin kurakuran da mutane suke samu wajen fassara nasoshi da zarar an zo magana akan kama alfatara sai mutum ya ja faɗin Allah wa makunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula ba mu kasance masu azaba ba sai mun aiko manzo ai abin take nufi azabar da Allah yake wa kafirai a duniya ta halakarwa shi take nufi ba wanda Allah zai musu azaba sai yayi ko annabi sun karyata ba wai azabar lahira da Allah zai yi ma kafirai ba saboda ka aya ba mahallinta bane kwata kwata kamar da kaga wanda ta ce au yusibahum azabun alim ibn kasir yace ai fi dunya hakanan kamar da Allah yace walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu mene laula arsalta ilaina rasulan ko kaga suka ce inda inda Allah ya halakar da su da wata azaba kafin annabawa sai su ce laula arsalta ila rasulan fanattabi ayatika cikin suratu taha haka kalli fadin Allah madaukakin sarki a a da Allah yake cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun wannan ana magana akan azabar da mutanen makka suka yi rashin hankalin cewa an an isa ai musu ai musu azaba a duniya allahumma in da suka ce allahumma wa qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai uta bi azabin alim shine allah ya ce a wa ma kana allah liyu'adhibahum allah ba zai musu azaba ba an tafi azabar duniya yake magana saboda haka aya ba ta nuna azabar lahira ba ƙa'ida ce game da azabar lahira ba ƙa'ida ce game da azabar duniya halakarwa so da ka ta fada ba hujja ba ce da aka irin suna nan wanda za ka ga mutane ba su koma suka karanta yaya malamai suke suke suke suke fassara su bane ka ɗauki kamar faɗin Allah cikin arab wa yi qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida shi ma a duniya yake magana so da lafazin azaba in yabo magana akan al'ummomi galibi yana zuwa da wannan ma'anar ne azabar da za a yi musu a nan duniya idan sun kafirce to Allah bai yi wata al'umma irin wannan azabar sai bayan aiko da manzanni kuma ya ba manzannin mu'ujizozi sannan an ƙaryata sannan sai azaba wannan ita ce sunna Allah kuma wannan sunnar Allah maɗaukin sarki ya mata an yi nashunta tun daga kan annabi Musa sai aka zo da sunnar jihadi al'ummomin da su aka yi ma waɗannan adawa da samudawa da sauransu aka halakar da su amma daga kan annabi Musa sai aka shar'anta jihadi saboda kan annabi Musa yayi jihadi annabawa da suka zo a bayan shi su yusha'u sun yi jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi jihadi da shine au yu'adhibahum bi aydikum azaba sai ta koma ta hannun annabawan da mabiyansu su wannan dajiya ce kawai ba wani abu ne muhimmi ba mu koma aifi duniya bi qatrin aw haddin aw habasin aw nawa zalika thumma zakara al haditha sai ibn kathirin ya kawo al hadith alladhi fi sahihaini qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ma mathali wa mathalun nasi ka mathali rajulin istawqada naran tsakanin da tsakanin mutane kawai mutun ne ya hura wuta falamma aba'at ma haulahu da wutan ta zo ta dinga wato haskaka inda yake ja'al al-firashu sai fari malam bude mun littafi suka zo wa hadhihi dawabu da waɗannan ƙwari suka zo ya ka'ana fiha suna son su fada cikin hasken faja'al ar-rajulu shi ko mutumin yaz'unuhunna yaz'unuhunna yana kore su wa yaglibnahu su kuma suna galabaitarsa fayyakatahimna fiha suna fadawa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi da mu yana kore mu daga wuta mu kuma muna so sai mun fada da karfin tsiya fa ana akhudhu bi hujuzihim yace sai na dinga kame makwarkwadar su anin nari hujuzukum makwarkwadar ku wa antum takatahimuna fiha kuna so sai kun fada manzo Allah yana so ya kare mu daga wuta mu kuma muna so sai mun fada da karfin tsiya Allah ka tsare mu wajuhu zalika ووجه ذكر هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية ظاهر ما لن يتي أبن دا يسا ابن كثير يكاو ونن آية أنن وجن ونن حديث فسر ونن آية أبن أفيلي وهو أن من خالف أمر رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي بنفسه في النار tun da ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma ya wurga kanshi cikin wuta ne falyahdhar al-insan an yuzayyana lahu ash-shaytanu aw hawahu ittiba'a man khalafa ash-shar'a musinan zannahu bi lalle mutum ya ji tsoron kai ya bari da shedan da son zuciyarsa su kawata masa bin sawun wani wanda ke sabawa shari'a dan kana kyauta masa zato fa ya'uddu ala nafsihi yawma yuhsilu yuhassilu ma fi sudur ranan zai cizi dan yatsa ala yadayhi zai cizi dan yatsan sa ran da za a fito da abin da ke cikin zakata wa kullu hadha wal maqsud minhu hasmun nizai wa inha'u ce duk wannan manufa shi ne a kawar da rigima a ƙarar da ita da ya hasu lalwi'amu walittifaku don a samu fahimtar juna da haɗuwar kai fa'in na haza min a'azin makasi da shari'ar islamiyya fahimtar juna tsakanin musulmai da haɗuwar kansu da kore rigingimu da saɓani a cikin musulmai yana daga cikin manyan makasid na addinin musulunci kad qala Allah ta'ala Allah ya ce ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mutane ku ji tsoron Allah iyaka ji tsoron Allah kuma kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi wato ku zama al'umma ɗaya dukanku shi sa aka kawo shi da jami'i wa amma allazina wa amma ladina biyadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wadanda fuskokin suka yi haske ranar alkiyama za su zama cewa suna cikin rahama Allah masu tabbata a cikin Allah ka samu ciki Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku sulhunta tsakankanin rigingimu da ke tsakankaninku Allah ya ce wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kar ku zama kawan mushrikai masu rarraba addini su zama kungiyoyi Allah ya sake cewa innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay'in ba ruwanka da wanda suka rarraba addinin suka zama kungiyoyi amara Allahu ibadahu almu'minina bi an yattaquhu bi fi'li ma amarahum bihi min al-ijtima'i ala dinihi ubangiji ya umarci mu'minai da su ji tsoron Allah su aikata abin da ya umarce su da su da ya umarce su da shi na haduwa akan addini mutahabbina muna masu kaunar juna muta'awinina alal khairi muna masu taimakekeniya akan aikin alkhairi wa Allah ya mutu illa wa hum mustaslimina li amri kuma kar mu sake mu mutu face muna sallama al'amari ga Allah madaukakin sarki munqadina li ta'atihi muna masu bin da'a ga Allah mubta'idina amma asiyatihi muna masu guje masaban Allah fa inna almuslima min man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi domin musulmi na kwarai cikakken musulmi shine wanda musulmai suka tsira daga halshensa da hannunsa wa amarahum an ya'tasimu bidinihi Allah umarci musulmi su riko da addininsa a anin tanazu'i su guje majayayya wal ikhtilafi da sabani wa tafarruqi da rabuwar kai allazi yad'u ila ta'adi wanda ke kawo gaba wattaqa wattaqatu da rarrabuwa thumma al-fashal daga nan sai kuma samun faduwa wa da'af daga nan kuma sai rauni wata sallut al'ada daga nan kuma sai abokan gaba su ci ƙarfinmu wa an ya shukurullaha alama manna bihi alaihim min ni'imatul ijtima kuma a gode wa Allah akan abin da ya mana na baiwa da ni'imar haɗuwa kai ala dinihi akan addinin Allah ikhwatan ikhwatan mutahabbina yan uwa masu son juna wa amarhum an yakunu du'atan ila alkhairi wal amri bil ma'ruf kuma Allah ya umurce mu mu zama masu kira zuwa ga alkhairi masu zuwa ga abin kirki wan nahi anil munkari masu kira zuwa ga barin barna thumma nahahum an tafarruqi sannan ya hana mu rabuwa ba'da ma a'lamahum dararahu bayan ya sanar da mu barna dake cikin rabuwa kuma ya tarattabu alaihi min al-ada'i wat tabagud da abin da ke bayan rabuwa na gaba da kiyayya a thumma tadabur sannan cin didigen juna wata katul da ma kashe juna kama hadasa liman kablana kuma ne faru ga wanda suka rigaye mu allazina yajibu anna atabira bihim wanda muka ji cewa wajibi ne mu dau izina daga harkar da suka yi li alla yusibana ma asabahum kada abin da ya same su ya same mu wa man fa'ala zalika sawfa yusawwidu Allahu yusawwidu wajhahu inda mulaqati rabbi wanda ya waɗannan munanan ayyukan za a bakanta fuskar shi ranar gamuwa da Allah wa wata yaqunihi bil jaza'il adil ran da zai ga sakamako na gaskiya wa zalika yawma tabyaddu wujuh wujuhu ahli al haqqi wal wifaqi alladhina atasamu bi kitabillahi an ittafaruq wal ikhtilaf ranar da fuskokin mutanen kirki za su yi haske sune wanda suka yi riko littafin Allah suka kiyin sabani suka kiyin jayayya fa'arafu al-haqqa wajtamu alayhi wanda suka san gaskiya suka hada kan gaskiya wa arafu fathal batil wa qubhal batili wa su'a aqibati ahlihi suka san munin barna da mummunan karshen masu bin barna fabta adwan suka nisanci barna wa kullu hadha yadullu saratan ala wujubi al-istima'i wal ittilafi duk wannan yana nuna wajabcin haduwa da zama al'umma tsintsiya madaurin kidaya ويحرم التفرق ويحرم التفرق والاختلاف آه ويحرم التفرق والاختلاف بجميع صوره كما يا حرمت اي ساباني كو اربا كاي ده دكان نوعين شي فمن اوجد ثغره يخرج منها عن هذا الاجتماع يكون محاربا لله ولرسوله duk wanda ya samo da kanshi wani lungu ko wani rami wanda a sandiye shi ya fita daga cikin haduwar musulmai to ya samo da kanshi yanayi na yaƙi tsakanin shi da Allah da manzan Allah mufariqan li amrihi ya rabu da umarnin manzan Allah wa hadha sha'nu ahli dalali wal ahwa sai malai ya faɗi wata magana muhimmiya ga tanan yace amma ahlul ilmi su malamai da suke yin sabani ko suke yin jayayya shin za su shiga cikin wannan yace fa innahum yakhtalifuna fi ba'dil masailil ilmi wa hum mutahabuna mujtami'una 'ala al-haqq malamai sukan iya yin sabani akan wata mas'ala ta ilimi ta addini amma duk da haka suna nan suna kan soyayyar juna da haduwa akan gaskiya mu'tasimuna bihablillah suna riko da igiya Allah kama kana sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhtalifuna fi ba'di ahkami shar'i sabai sukan yi sabani akan wasu hukunce-hukuncen shari'a wala yad'uhum zalika ila wala yad'uhum zalika ila tafarruq wannan bai jansu zuwa ga rabuwa wa an yakunu shi'an ko su zama kungiyoyi kullu fariqin yu'adil akhar suna ta gaba da juna kama ya hasulu yawma li kathirin mimman yaz'umu annahu min ahli al kamar yadda da dama da gaske wanda suke riya cewa su malamai ne a yanzu abin da suke yi kenan sabani da kuma gaba a bayansa da rigingimu wa zalika li annahum itasamu bi hablillahi jami'an kama amara Allah ta'ala su sahabbai sun samu wannan tsira ne saboda su riko littafin Allah kamar yadda Allah ya ce wa inna ma kana ikhtilafun filistin baɗi sun yi riko da alkur'ani da sunna amma suna yin sabani wajen istinbadi wajen tsamo hukunce hukunce wa imalil fikri fi nususi shar'i da kuma yin tunani a cikin nasoshin shari'a wa kulliyatihi fiha da ka'idoji hadaddu lam yajidu fihi nassan wanda babu nassi akai wasu masail juz'iyya domin a cikin shari'a akwai abin da yake thawabit ne aqida da rukunnan musulunci ba sa canzawa amma akwai abin da yake shi kuma wato mutagayyir ne wato mutane suna da daman su yi tunani da zurfin hangen nesa kuma su yi istinbadi kuma tun zamanin sahabbai ana yin wannan sahabbai sun yi ra'ayin ya saba amma ba su zama a sanadiyya haka su raba kan al'umma ba fa yuhmidu fa humidu wa ujru ala zalika sai su aka yaba musu kuma aka ba su lada akan haka mislu ikhtilafihim fi irsil jaddi ma al ikhwa kaman sabanin su game da wato gadan idan kaka da ƴan uwa sun hada a gado waye zai asirci waye zai ci da kaza da sauransu wa fi jawazi bayl ummahatil auladi da kuma shin idan mutum ya mutu ya bar baiwa wanda ya taba sadaka ita ta haihuwa a bayansa shin kayan gado ce ko ta entu sun yi sabani akan wannan wa fil mushrika hakanan wato baiwa wata ke ainihin wato ba musulma ba wa fi talaqi qabla nikahi da hukuncin mutum yayi saki kafin ya aure kamar wanda ya sharadi yace duk matar da na aura ta saku to shin wannan sakin zai auku da zaran an daura mai aure ko ko ba zai auku ba wafi masailul buyu da masaloli na kasuwanci iri daban-daban masalolin cinikayya da riba da sauransu suna nan da yawa a cikin furu'i wa gairi zalika kathirun da abu da yawa bayyana bismillah ko karatun fatiha a bayan liman in an dago daga ruku'u za a mai da hannu ko ba za a mayar ba yin jam'i na biyu a masallaci ramuwar azumi ga wanda ya yi istimna'i suna nan da yawa da yawa da yawa dole ne karatun furu'a ya san su shin mata za su je makabarta ko ba za su je ba shin za a yi sallah a masallatan juma'a sai ginannu kadai ko za a iya wanda ba a gina ba shin za a yi masallacin juma'a guda biyu a alƙarya ɗaya ko ba za a iya ba masail khilafiya ga sanan bil alafil mu'allafa amma wannan bai zama sanadiyar gaba ba mu kuma akan abu kankani wanda tun dama can akwai shi to sai ka ga an daina bin wani sallah cewa na fa yana yin azumi ranar asabar na nafila ce ai dan bid'a ne shikenan sai a kore shi daga masallaci ko kuma a dinga aibata shi a dinga mutunta shi wani ai ka san shi wani ai ya yarda da cewa ana iya sa dan kunnen zinari mata suna sa dan kunnen zinari a ce ai dan bid'a ne ya saba hadisi shikenan fa ko kuma ai yana yin yana yin addu'a ya daga hannu bayan bayan sallar farilla wannan ma wai sabani ne wannan ma wai fitina ce wai rigima ce ko kuma a ce ai an magan shi ya sallah masallacin suwa ne ko kuma suwa ne sun gaice shi ma yayi musu wa'azi ko an gan shi tare da su akan wannan sai zama dalilin gaba ko ba a taba ma jin ta bakin shi ko ra'ayin shi ko tunanin shi game da abin ba kawai dai mutane ne ga sunan dai bayi ne na Allah shi yasa zai daidai da su وغير ذلك كثير مما يخالف مما آه كل واحد يخالف الآخر ومع ذلك كانوا متوادين متناسهين رابطة الأخوة الإسلامية قوية بينهم duk da haka ba ga suna da soyayya suna da ƙaunar juna suna da girmama ra'ayin juna a addinin musulunci da ke tsakankaninsu ya ba su wannan ainihin wato siffa din za mu surara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh